الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta hamsin da tara a cikin karatunmu na suratu al-Baqarah. a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 60 daidai na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa zukur, Ya Muhammadu, wato ka ambata wa al'ummarka, amma a cikin sharhi ya ce wal munasibu lima ta ƙaddama wa ma ya ci an yi ƙaddara uzukuru, wato abin da ya fi dacewa ga ayoyin da suka gabata a baya. da kuma ayoyin da za su biyo bayan wannan ayar shine a ƙaddara wazukuru ba wazukur ba wato wazukuru ku tuna mana ya ku ‘yan banu Isra'il idistas ga Musa yayin da annabi Musa alaihi salatu wasalamu wato ya nemi shayarwa ai ɗalabar suƙuya annabi Musa alaihi salatu wasalamu ya nemi shayarwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala liƙaumihi ga mutanen shi. Wa ƙada aɗishu fitihi haƙiƙa mutanen shi, ishirwa ta kama su fitihi a cikin wannan kwari na ɗimuwa. Allah ta'ala ce faƙulla, wato sai muka faɗa ga bawanmu annabi Musa alaihi salatu wassalamu, muka ce da shi Idribil hajara ka doki wannan dutsen, ka bugi wannan dutsen. da a saka da sandarka wato dutse ne wanda yake mu'arrafi dutse ne sananne wanda ya tafi ya yi gudu da tufafin annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce wa huwa allazi farra bi thawbihi shine tufafin da ya gudu da tufafin shine dutsen da ya gudu da tufafin annabi musa alaihi salatu wassalam annabi musa wata rana yana zaune a cikin jama'ar shi to jama'ar shi yan banu isra'ila sai suka jefe shi da cewa yana da kwai kayan maza shi yasa baya so ya yi wanka a cikin jama'a yana da kwai gwaiwa shikenan annabi musa yan banu isra'ila idan suka tafi za su yi wanka tubewa suke tsirara yagtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila ba'd suna wanka tsirara waɗansu suna kallon junansu kowa yana kallon ɗan uwan shi amma annabi Musa alaihi salatu wassalamu shi kuma idan ya zo ya sai ya je wani bangare a cikin tafkin ya je ya tobe kayan shi ya wanka a can sai suka ce ma yamna Musa an yaktafila ma'ana illa annahu adar ba komai ya hana annabi Musa ya dinga wanka tare da mu face dai yana da kwai kayan maza yana da matsala ne shi yasa shikenan ana nan ana nan wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya zo shi zai yi wanka kan dutsen da yake ajewa tufafin shi da ya tuɓe ya ajiye tufafin nashi a nan ya shiga yana wanka kawai dutse sai Allah ya bashi damar ya tafiya kawai dutse yake tafiya a cikin ruwa annabi Musa ya tsinkaye shi ta yake mishi tsobi hajaru dutse tufafi na akan ka yake kai hakuri in tsaya ka tsaya in dauki kayana in sa bai tsaya ba ko ina sai da ya je wajen jama'a ta yan banu Isra'ila annabi Musa ya zo ya ɗauki kayan shi suka kallaci annabi Musa suka ga ba shi da gwaiwa to shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayan nan ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha to shine ana Allah subhanahu wata'ala ya ce muka ce wa annabi Musa alaihi salatu wassalamu idribil hajara ka doki wannan dutsen bi asaka da sandarka wa huwa allazi farra bi thawbihi wato shine tufafin da ya gudu shine dutsen da ya gudu da tufafin annabi Musa alaihi salatu wassalam khafifun wato wannan dutsi sassauka ne ba mai nauyi bane murabba'un sannan kuma wannan dutsi mai sukurwa hudu ne katimetir kare ne kowane bangare mai sukurwa hudu ne kara'asir rajuli wato kamar kan mutum yake ruhamun aukazanun ruhamun wato wannan dutsi dutsi ne wanda yake ruham ruham shine dutsi wanda yake mai rogewa irin misali an san irin farar ƙasa ta cikin wannan ramin a ramin zango irin farar ƙasa ta cikin ramin zango wajen wannan gurin da ake cirowa ɗan turu akwai farar ƙasa ɗin nan to dutsen kamar irin wannan yanayin ne gare shi aukar zanun ko kuma dutse ne wanda yake mai tafshi tafshi shine yasa ya fassara shi da cewa alhajarul layyin wato dutse wanda yake mai tafshi tafshi wanda ba shi da wato tauri irin na duwatsu fadarabahu sai annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya aikata abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce shi na dukan nashi ya doke shi da sandar tashi. Fanfajara tisna asharata aina sai idanuwa goma sha biyu, fanfajara sai suka kece, in shakkat suka kece wa salatu suka zuba minhu daga wannan dutse ɗin. Saboda dutsen dama yana da kai sukurwa nawa, sukurwa hudu. kowane ɓangare sai ya zamanto an samu fayif guda uku kowane ɓangare ido uku kawai ya fito ɓulɓulɓul kowane ɓangare shine sai aka samu isna ashirata aina wato idanuwa goma sha biyu in fajarat sun kece wasalat sun yi takwarara minhu daga wannan dutsen bi adadil asbab wato adadin jikoki na annabi yaqub alaihi salatu wassalam Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ƙada alima kullu unasin mashrabahum, unasu kulli ƙabilatin, wato jama'ar kowata ƙabila, ƙada alima mashrabahum haƙiƙa sun san gurin shansu, ai sibɗin minhum, wato, kowane jama'a kowaɗansu, wato jama'a daga cikin waɗannan ƙabilu guda goma sha biyu, to kowace sun san inda za su je su sha wannan ruwan nasu mawdi a shurbihim gurin shansu fala yushrikuhum fihi ghayruhum wanin su baya tarayya da su a cikin shi Allah ta'ala ya ce wa qulna lahum muka ce da su kulu ku ci washrabu ku sha min rizqillahi daga arziki na ubangiji subhanahu wa ta'ala wala ta'asaw mufsidina fil ard wala ta'asaw fil ard wato kadda ku kutsa a cikin ƙasa mufsidina halin kasancewarku kuna maɓarnata. Halu ya ce wannan mufsidina hali ne, mu'akkidatun li'amiliha wanda take ƙarfafa wato amil ɗin nata shine wala ta'asau. Wala ta'asau kadda ku kutsa wato al'asu a larabce shine alfasad wato ɓarna. Kadda ku yi taɓargaza fil ardi a cikin ƙasa mufsidina halin kasancewarku dama kuna maɓarnata ɗin. min asiya daga fi'ili asiya ne bi kasril musallasa da yi wa mai ɗiya uku wasali ƙasa ita ce ca'un ko ai afsada kadda ku yi ɓarna نعم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wadkuru ku tuna mana iz qultum yayin da kuka faɗa ma'ana iz qalat usulukum yayin da iyayenku da kakanninku suka faɗa suka ce ya Musa ya kai annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin da ɗaya ba za mu iya daurewa ba akan nau'in abinci guda ɗaya lan nasbira ala ala nau'in ta'amin wahidin ma'ana ai nau'in minhu akan nau'i guda ɗaya tal na abinci wa huwal mannu sune shine darba wa salwa da yan shalaluwa wanda ambaton su ya gabata a baya da haka yanzu abin da muke so fad'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka ya lana shay'an ya fitar mana da wani abu mimma tumbitul ardu daga dangin abubuwan da ƙasa take tsirasuwa min bakaliha na mabumbunƙura ƙasa irin dukkan abubuwan da suke yin yaɗo a saman ƙasa wanda ba su da wato ƙwabri dukkan abubuwan da suke yin yaɗo a saman ƙasa kuma suke ɗiya su ne bakal mabumbunƙura ƙasa wa ƙitsa'iha da kuma kulumbutu na ƙasa irin su duma da sauransu wa fumiha da kuma alkama shine yace hinqatiha alkama ta ƙasa wa adasiha da kuma wake na ƙasa wa basaliha da albasa qala lahum musa shikenan bayan sun gaya wa annabi musa alaihi salatu wassalam wannan magana yace da su atastabdiluna allazi huwa adna atastabdiluna allazi shi yanzu za ku dinga neman musanyen allazi huwa adna a musanyo muku da abin da shi ne mafi kashi a hassu abin da shi ne mafi kashi billazi huwa khairun da abin da shi ne mafi alkhairi wato wannan abin da kuke tambaya na a saukar muku wani abu Allah ta'ala ya fitar muku da wani abu wanda za ku dinga nomawa da kanku abu ne wanda sai kun yi wahala za ku sha waccar kuma ni'ima ce wanda za ku sha ta ne kawai daga Allah subhanahu wa ta'ala abinci zai dinga zo muku ragadan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba tare da kun sha wahala ba annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce yanzu wannan abin da aka muku na alheri shine kuke nema a musanya muku da abin da sai kun sha wahala sannan kuma za ku samu wani abu a ciki ai billadhi huwa ashraf ai ata'khudunahu badalahu yanzu za ku amshi wannan abin da kuke tambaya din kambacin abin da yake zo muku daga sama daga wajen Allah wala hamzatu lil inkar wannan alhamza din ta musan abin da suka faɗa ne bai yadda da wannan magana ta su bai ce kai ku tafi ayi hakuri fa abau an yarji'u sai suka ki su koma suka ce su yanzu kawai wannan abincin da yake zauwa daga sama ya ishe su kullum kawai a ce sai kaji za su ci da hura da zumuwa kawai ita za su sha wannan abin ya ishe su wannan shi yasa ba in daɗi yawa mutum yawa ca yake Allah kashe ni shi ne suka ce su wayannan yan shalaluwan da suke ci ya ishe su so suke kawai a kai su gona inda za su je su yi noma su yi kaftu da sauransu fada Allah ta'ala sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce to tunda har kun kiya sai an roƙa muku Allah Allah ta'ala ya saukar muku wato lambuna da garake da gonakai yana babu laifi annabi Musa alaihi salatu wassalamu sai ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala fa qala ta'ala sai ubangiji madaukakin sarki ya ce da su ihbitu misran min al-amsar ihbitu ma'ana inzilu ku sabka misran a wani gari min al-amsari daga cikin birane ku tafi fa'inna lakun masu altu fa'inna lakun fihi haƙiƙa ya tabbata a gare ku fihi a cikin wannan birni ɗin masu altun wannan abin da kuka roƙa ɗin kuka yi barashi minan nabati na tsirrai ɗin. Allah ta'ala ya ce wa duribata alaihimu zillatu wal maskanatu wa duribata alaihimu zilla an sanya ƙasƙanci azillu ƙasƙanci wal hawanu da walaƙanci alaihim a kansu walmaskana da kuma talauci ai atharul faqar shine gurbin talauci kanta gurbin talauci minas sukuni almaskana daga as-sukuni shine kaskanci wal khizi da kuma kumyata fahiya lazimatul lahum to da abin da ya shafi kaskanci da wulakanci matabbaci ne ga su waɗannan mutanen na annabi Musa alaihi salatu wassalamu wa in kanu aghniya a koda sun kasance mawadata ne to wannan abin da ya shafi abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙa musu kuma Allah ta'ala ya basu to ko da mawadata ne sai kaga alamar wannan kin a tattare da su akwai wanda za a ce maka mawadaci ne amma in ka kallaci rigar shi kaga taka sai ka ce kai ne mawadaci ba shi ba idan gashi nan suna kere-kere da sauransu amma idan aka nuna maka yadda suke shan wahala da kuma abin da suke da shi na dukiya kawai sai ka yi mamaki ka ce suna tara dukiya amma waɗansu suna cin moriyar dukiyar tasu saboda wannan addu'a da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya musu ce luzumar dirhamil madrubi li sikkatihi kamar yadda dirhami wanda yake abun bugawa yake lazumtuwa li sikkatihi ga mulin shi wannan a cikin zancen akwai alƙal akwai juyaswa wato irin yanzu misali irin abin da ya shafi sikka idan aka ce sikka shine muli mulin da ake kera kudade da shi alaikum salam alaikum nasu sanin kudi lafiya kalau alhamdulillah lafiya kalau alhamdulillah mulin da ake kera kudi da shi shine ake ce da shi sikka to irin yanzu karago ba tana da kai rubutu ba to yanzu idan aka narka ƙarhen wanda za a yi kudin da shi idan aka zuba su cikin wannan muli din kawai haka ne zai bada wannan mulikin a jikin shi akwai wannan ado na ƙarago kawai haka zai fita to yanda yake asali shine yace ai luzuma sikati luzuma sikati lidirham wato kamar yanda wannan zane na jikin na jikin wannan muli yake lazimtar kuɗi lokacin da aka ƙera shi wal muradu bis sikkati asruha abinda ake nufi da asikka ba wai shi mulin ba ake nufi ana nufin wannan zane na jikinta irin wanda yake fidda zane na kuɗi wannan shi ake nufi kamar yadda yake lazimtar tsarin kuɗin yadda idan aka fiddo karago in ka gabata da wannan zanen zaka ce ba karago ba ce za ka ga wani abu wanda ya kai girman karago da sauransu amma kuma saboda karfe ne shi ba shi da wannan zanen in ta koma salmi ma in ka ga ba za a amsa ba an gane ku to ya ce to haka nan wannan shi ma talaucin haka ya lazumce su Allah ta'ala ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah raja'u sun dawo bi ghadabin da hushi min Allah daga ubangiji subhanahu wa ta'ala zalika wancananka ayyud darb wato yanda aka sanya kaskanci da wulakanci wal ghadabu da kuma hushi na Allah da suka dawo da shi bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi bi sababi annahum saboda cewa haƙiƙa su waɗannan mutane sun kasance yakfuruna bi ayatin lahi suna kafircewa da ayoyi na Allah su ne mu'ujizozi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabawan shi irin abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi irin abin da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo da shi irin abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo da su na mu'jizozi wa yaqtuluna nabiyina sannan kuma suna kashewa annabawa na Allah ka Zakariya kama annabi Zakariya alaihi salatu wassalam wa Yahya da annabi Yahya alaihi salatu wassalamu bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba ai zulman suna kashe su ne don zalunci zalika wancananka bima a sauwa kanu ya ataduna saboda saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi wa kanu ya ataduna kuma saboda kasancewarsu sun kasance suna ƙetarewa iyaka ma'ana bi sababi isyanihim amrallahi saboda sun saba bin umarni na Allah da Allah ta'ala ce musu kaza sai suka saba wannan azabar da aka musu da kuma wannan la'anta da kuma wannan sanya musu kaskanci da aka yi kenan wa kanu ya ataduna wa bi kaunihim ya ataduna ay yatajawazuna al-hadda suna ketarewa iyaka fil ma'asi cikin ayyuka na sabo wa karrarahu ya tittisa wannan isha ismul ishara din zalika da yace zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqqi yace kuma zalika bima asaw wa kanu ya'taduna litta'kidi saboda karfafawa na'am إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina amanu hakika wadanda suka yi imani bil anbiya'i da annabawa min qablu tun kafin turowa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar irin su bahira arrahib irin su abu darnil gifari irin su warka ibnu nawfal irin su salmanul farisi irin su qais ibnu sa'ida da waɗansunsu wallazina hadu da kuma waɗanda wato suka riƙi yahudanci humul yahudu su ne yahudawa wannasara da kiristoci wasabi'ina da kuma waɗanda suka karkace daga addininsu ɗa'ifatun minal yahudi awin nasara wato sabi'awa waɗansu jama'a ce daga cikin yahudawa ko kuma kiristoci al'imamu suddi ya ce a asabi'un firƙatun min ahalil kitab وقاله قاله إسحاق بن راهويه وقال قتادة والحسن قوم يعبدون الملائكة قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي da Alhassan ibn Abil Hassan Albasari suka ce waɗansu mutane ne wanda suke bauta wa mala'ikai, amma kuma wa yusallu na ilal ƙibla idan za su yi sallah suna fuskantar alƙibla, wa ya zabura suna karanta zabura wa yusallu na alhamza suna sallah ta lokaci biyar. amma dai mala'ikai ne suke bautawa to waɗannan su ne sabi'awa to aka malamai suka yi saɓani akan su wane ne sabi'awa asalin asabi shine alma'ilu an dinihi wanda ya karkace wa addininsa man amana billahi dukkan waɗanda suka yi imani da Allah minhum daga cikinsu wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe fi zamani nabiyina a zamanin wannan annabin namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa amila salihan suka yi ayyuka na gargaru bi shari'atihi da shari'a ta ma'aiki alaihi salatu wassalam falahum ajruhum inda rabbihim ai thawabu a amalihim sakamakon ayyukansu ya tabbata a gare su inda rabbihim a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a kansu a gobe kiyama wala hum yahzanuna sannan kuma ba sa yin bakin ciki kan abin da suka bari na baya a wannan gida na duniya ru'iya fi damiri amana wa amila lafzu man ru'iya lafzu man an kiyayo lafazi na man fi damiri amana cikin damiri na amana da kuma wa amila an gane ko lafazi na man shine lafazinta mufrad ne shi yasa aka ce man amana ba a ce ba man amanu billahi ko sannan kuma aka ce wa amila salihan ba a ce ba wa amilu as-salihat sai aka ce wa amila salihan ya aikata aiki na gargari amma wa fi ma ba'adahu ma'anaha to abin da ya biyo bayan wa amila salihan tun daga falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun shi kuma ru'iya ma'anaha an kiyayo ma'anar tamarci ma'anar man ma'anar jam'i ce lafazinta lafazi ne na mufradi amma ma'anarta ma'anar jam'i ce to lokacin muna fassara wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina wato mun yi bayani anan na'am وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا, خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wazkur ka tuna mana iz akhadna mithaqakum yayin da muka riƙi alƙawalinku ai ahadakum alƙawalinku bil amali bima fi taurati na cewa za ku yi aiki da dukkan abin da yake cikin attaura wa qad rafa'ana tsura alhali haƙiƙa mun ɗaga dutse fauqakum bulbushinku aili jabala dutse iqtala anahu mun ciro shi min aslihi tun daga asalin shi alaikum muka ɗora shi a kanku lamma abaitum qabulaha yayin da kuka ƙi amsar abin da yake cikin littafin a taura ku yi aiki da shi wa muka ce khudhu ma atainakum ku riƙe abin da muka baku bi quwwatin da gaske bi jiddin da gaske wajtihadin da ƙoƙari wadhkuru ma fihi sannan kuma ku kiyaye abin da yake cikin shi bil amali bihi da yin aiki da abin da yake cikin shi baki ɗaya la'allakum tattaquna nara wato saboda ku kare kanku daga shiga wuta awil ma'asiya ko kuma ku kare kanku daga saba wa Allah ta'ala ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ثم توليتم sannan kuma kuka bijire a arattum kuka bijire min ba'di zalikal mithaq bayan wannan alƙawali da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗoka a kanku an da'ati kuka bijire ga barin yi mishi biyayya falaula fadlullahi ba dan fadala ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ba da yayi a kanku wa rahmatuhu lakum da kuma jin kanshi da yayi a gare ku bit taubati da amsar tuban ku auta akhiril azabi ko kuma jinkirin azaba lakuntum min alkhasirina lalle da kun kasance daga cikin tababbu hallakaku ay lahalikina waɗanda suke hallakaku ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين Ubangiji ta'ala ya ce, Wallahi, kada alimtumul ladina atadaw minkum haƙiƙa kun san, araftum kun san allazina atadaw minkum waɗanda suka ƙetare iyaka minkum daga cikinku, tajawazul hadda suka ƙetare iyaka fi sabti a ranar Asabar. bisaidi samki da farautar kifi wa na hainahum anhu alhali haƙiƙa mun hana su yin farautar kifi a ranar asabar wahum ahlu ailata su ne mutanen aila Allah ta'ala ya ce faƙulna lahum muka ce da su kunu ƙiradatan ku zamanto burrai khasi'ina waɗanda suke ƙaskantattu muba'adina waɗanda suke ababen nesantawa daga rahama ta Ubangiji fakanu ha suka kasance birrai ɗin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wahala ku ba da tsalasata ayyamin suka hallaka bayan kwanaki guda uku.
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين Ubangiji ta'ala ce, Ai, tilkal uquba wannan uquba da muka yi wa su waɗannan mutane wanda suka kangare mana suka saba umarninmu suka farauci a kihi ranar asabar to faj'alnaha sai muka sanya wannan ukuba da muka musu ta zamanto na kalan bankashi ce ibratan wato lura ce mani'atan mai hanawa minirtika bi misli ma amilu daga hauhawar kwatamkacin abin da suka aikata na laifi shine wato farautar kifi ranar asabar lima baina daiha ga jama'ar da suke kafinsu wa ma khalfaha da kuma waɗanda suke bayansu ai lil umamin latifi zamaniha ga al'ummun da suke cikin zamaninsu wa ba'daha da kuma al'ummun da za su zo bayansu wa mau'izatan lil muttaqina sannan kuma ta zamanto galgadi ce ga waɗanda suke masu kiyayewa dokoki na Allah wa khussu bi zikiri an keɓance almuttaquna da ambato a nan li'annahumul muntafi'una biha saboda su ne masu yin amfani wato da dokoki na Allah masu yin amfani da abubuwan da ake karantawa bi khilafi ghairihim sabanin waɗansunsu na'am alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala wa bi hadha al-qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك